sallama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ƙadarta mana haɗuwa a wannan yammaci na ranar litinin a yau muna tara ga wata na jumadal ula shekara ta 1446 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda haka in ya dace wa sha ɗayan watan sha ɗaya miladiya na 2024 da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a yau za mu tashi darasi na shidda a cikin karatun risala ta tathirul janan wal arkan an darani shirki wal kufran tsabtace zuciya da gabbai game da tsatsa na shirka da kafirci a sati da ya gabata darasi na ƙarshe malam yana mana magana akan anwa'ul ibada wa adillatuha dangin abubuwan da su suke amsa sunan bauta ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma da dalilai a cikin alkur'ani mai girma da yake tabbatar da cewa kaza da kaza da kaza bauta ne ga Allah don haka haƙƙin Allah ne shi kaɗai ba a yin shi ga kowa sai ga Allah subhanahu wata'ala matashiyar karatu a yau mala yace ar-ruku'u was-sujudu wan-nadhru li ghayri Allah me hukuncin yin ruku'i da yin sujada da yin addawal ko bakance li ghairillahi ga wani Allah malice fa man raka'a aw sajada li hayyin aw li mayyitin duk mutumin da yayi ruku'i da niyan girmamawa ko mutumin da yayi sujada da wannan niyya lihayin auli mayitin wannan aikin kayi shi ne ga mutumin da yake rayayye ko kuma mutumin da yake macecce au nazara li ghairillah ko kuma kai addawal ko bakance ga wani Allah subhanahu wata'ala kamar yaya malice ka an yanzira li quburil awliya'i aw salihin kamar mutumin da zai yi nazar ya yi addawal ya yi bakance game da ƙabarurrukan waliyai ko kuma waɗanda ake ga cewa salihan bayi ne a cikin al'umma ka ce a kan haƙƙin ƙabarin wani na yi alƙawali zan aikata aiki kaza na ibada wannan baya halatta malici au zab au yazbaha lahum ko kuma ya zamanto kayanka a gare su waɗannan duka suna daga cikin abubuwan da ba sa halatta ga mutum mai imani ya aikata su saboda haƙƙi ne wanda yake na Allah daga karkata su kuma daga Allah zuwa wani Allah wannan zai hukunta kafircin mutum Allah kiyaye malice aulil ashjari aulil uyuni ko kuma ya zamanto mutum yayi addawal kin nan ga itace ko kuma yayi sujada ga wannan itace aw lil uyuni ko kuma ya yusu ne ga wasu abubuwa daban-daban aw ya tsufa bi qabri nabiyyin aw waliyin ko kuma yazo mutun ya dawafi a kabarin wani waliyi ko kabarin annabi yace ka an ya tsufa bi qabri rasuli sallallahu alaihi wasallam iya daga cikin abin da baya halatta mutun ya dawafi game da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo ka rika kewaya shi yadda ake kewaye ka'aba dawafi aiki ne na ibada mai zaman kanshi babu wanda zai ce ayi dawafi ga wuri kaza sai Allah ko manzon shi to wannan kabari baya daga cikin abin da addini ya karantar akan ai dawafi mali ce kabarin ko na manzo au bi qabri ali ibn abi talib ko kuma mutum ne dawafi ga kabarin ali ibn abi talib yace au bi qabri al-hasan aw al-husayn ko kuma kai dawafi ga kabarin al-hasan ko al-husayn jikoki ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace au Ali ibn au Ali ibn Musa ar-Ridha ko kuma ka zo kabarin Ali ibn Musa ar-Ridha ka zo ka rika dawafi kana zagaya shi a dalilin cewa wani aiki ne kake na bauta Imali yace au Abdul Qadir al-Jilani ko kuma dawafi ga kabarin Shehu Abdul Qadir al-Jilani au al-Badawi ko kuma kabarin Shehu Badawi au al-Rifa'i ko kuma kabarin al-Rifa'i aw ghairihim ko wasu wanda ba su ba jumlatan anan waɗannan ababen da mutum zai yi na dawafi da abin da ya shahi ruku'i da abin da ya shahi sujada da abin da ya shahi addawan ba a yin su ga kowa sai ga Allah subhanahu wataala ba za ka ce ba yanzu kabarin manzon Allah da za a ce ba za a yi kaza ba a ba za a yi ba saboda manzon Allah bai karantar ba in ko da addini ne la sabaquna ilaihi da waɗanda suke magabata sun riga mu zuwa ga aikata wannan aikin tunda ba su yi ba bai cikin karantar manzala sallallahu alaihi wasallam to wannan aikin ba ibada bane ba duk koyon da jahili zai ga cewa to ya za a ce abu kazan bai da kyau malici aw yastaghisa bihim fi shada'idi ko kuma ka nemi dauki da agaji daga wajen su fi shada'idi a lokacin da ka shiga cikin damuwa ka ce ya rasulullahi ka cece ni ka ce ya sheikh abdulkadir ka cece ni ka ce ya shehu badawi ka cece ni ka ce ya wane ne arrifa'i ka cece ni wannan baya alanta alistighasatu haqqul lillah neman daukin wannan haƙƙi ne na Allah shi kadai ba a nema a wajen kowa sai a wajen Allah subhanahu wataala mali yace ka an yaqula kamar mutun yace ya rasulullahi anqidni ya manzon Allah ka tsiratar da ni idan ka ce al'inkaz shi ne mutum ya shiga cikin wata dirmiya yanzu shi kuma kana so kai kuma ka huddo shi sai ka ce ya rasulullah ka cece mu ya rasulullah ka hudda mu daga cikin damuwa ko haka mutum ya haɗi wannan ba a haɗi haƙƙi ne ga Allah shi kaɗai a cikin damuwar da an san Allah kawai ke maganinta ba za ka suna mazala sallallahu alaihi wasallam ba ka ce ya rasulullah farrij anni hadal karb ya ma'aikin Allah ya yi mini wannan kumcin da wannan takura da wannan damuwa da na shiga ba ya halatta to waɗannan abubuwa su ne mutumin da ba addini ya sani ba sai ce to ai kamar manzan Allah manzan Allah sallallahu yana da daraja da kima amma duk abin da ke haƙƙin Allah ne za a bar shi a matsayin haƙƙin Allah shi yasa imam imam imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya rubuta kitabut tauhid sai ce allazi huwa haqqullahi alal ibad haƙƙin Allah akan bayi da haƙƙin bayi akan Allah wanda wannan kuma ya samu asali daga ina daga hadisin Abdullahi dan Abbas hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ubangiji subhanahu wataala iya da nashi haƙƙi wanda ba a doka a bama kowa ka'inun mankan kowane ne ba a dokan haƙƙin Allah a bashi sannan kuma bayi su ma akwai haƙƙin da Allah ya tabbatar musu yanan dai baya halata mutum ya ce ya rasulullahi an izini kamar da za ka ji ‘yan bida suna haɗi ɗaya sai an yi magana ce bijahi na biyi na sallallahu alaihi wasallam iya daga cikin kalmomi waɗanda suke na na ‘yan bida da ka ji mutum yana kan nan kalmomi ɗan bida ne ɓare da gaske an san zuciya ne kawai shi yana abinda mazalla ya yi gwagwarmaya a kan shi har ya bar duniya yana faɗa da shi kai kuma yanzu ka zo ka ɗure ka maƙalƙale wannan abin da sunan cewa wai son manzon Allah ne kake yi ko mutum ya ce ya rasulullahi farrij anni hadal karba ko kuma mutum ya ce almadada ya abdul qadir ya jailani duk ana hudu almadad dauki taimako ya abdul qadir ya shehu abdul qadir aljilani ko mutum ya kira wani wanda ba shikin ba ko tijani ko ma wani za ka kira ba a kiran kowa sai Allah wanda ta ce magana to shi ne ma yake cewa anan waɗannan abubuwa ga baki ɗaya haƙƙin Allah ne ba za ka ce ba ya rasulullahi an ƙizini ba za ka ce ba ya rasulullahi farrij anni hadhal karb ba za ka ce ba almadada ya abdul qadir ya jailani ba ya halatta Allah kawai idza daqat bika dunya faqul Allah duk lokacin da ka shiga cikin wata sarƙaƙiya ce Allah roƙi ubangijinka ko ba wajen Allah mala ce au ya quluba min ghairi Allah ma la yaqdiru alaihi illa Allah ko ko mutun ya nema a wajen wani Allah abinda babu wanda yake iya yin shi sai Allah subhanahu wataala haƙƙin Allah ne aikin Allah ne shi kadai sai ka nuna cewa a wani yana iya yi kuna makamancin wannan wannan baya halatta malai ce ka an ya ƙuluba afiyatan kamar mutum ya nemi lafiya min maradin lahu game da wani rishin lahiya da yake da auli ghairihi ko kuma wani ka bai da lahiya sai ka nemi cewa wani Allah ya ba shi lahiya ba zai iya ba balhasali shi ba bai ya iya kaucewa kan shi wannan rishin lahiyan barantana ne barantana ba wani maganinta yanzu da 'yan watanni kaɗa ko likita ƙwararren likita wanda ana ana ana ana jinjina masa ɓangaren da ya shahi jijiyoyi shi ma gaba ɗaya sai zo ya jangon abin da yake duba mutane a kan shi ana ga cewa ƙwararre ne in ma ka gan shi kusa an kusa ƙarewa ba iyawa ba wanda yake sai Allah ka an yatluba afiyatan min maradin lahu aw li ghayrihi mutun ya nemi a bashi lahiya ko shi ko kuma wani shi ya nema a wajen Allah subhanahu wataala wannan lahiya aikin Allah ne kawai babu mai ibada wa sai Allah sai ga wani ya sha magani kaza da iko Allah samu lahiya wani an yi ta wannan maganin kuma malam kamar ana zuba hatsi a bayan ƙwarya ba wani labari haka ne wannan sababi ne amma wa yake bada lahiya Allah ke bada ta magani da kaza sababi ne wanda yake bada lafiya shine Allah subhanahu wataala daga sai ya ga dama duk abin da zaka yi likitancinka ka gama likitancinka sai Allah ya ga dama zai baka lafiya saboda shi yake bada lafiya likitancinka da zaka yi sababi ne zaka doka amma Allah shine ash-shafi shine mai bada lafiya malike cewa au qudum au quduma ghaibin ko kuma ka nema a wajen wani Allah cewa wanan ku ya bace kowa nan ku ya faku cewa a maido shi waye sai maido shi wanda Allah babu wani ya bace an rasa shi bat sai ka rika cewa wanda Allah a maido shi kaga abakar lahiya wani daga sabakar hankali ta ina zai maido shi abinda ba wanda sai inda yake aw quduma ghaibin isowan wanda wanda yake fake wanda babu shi wanda ya bace aw yarzuqahu waladan ko kuma mutum ya nema akan cewa a arzuta shi da ɗa wa zai iya banda Allah babu babu wanda zai iya sai Allah da ka za ka ji bokaye da da dama suna faɗin abubuwa kaza da kaza da kaza da kaza dai hira ce idan mutum iya da wani abin da zai iya zamantowa sababi wannan daban in Allah ga dama ya baka shi aihuwa kyauta ce ta ubangiji shi ke kyautar da ita ga wanda ya ga dama daga cikin bayan shi in yi amshi ba wanda ya ba da shi babu kuma sannan mutane nawa aka lalata mata nawa aka lalata irin wannan harkar misali a ce ƙwayoyin namijin suke da matsala sai ta je ta tara da ƙwayoyin shi bokan a kama ka wani gardi cikin gidanka ta hidima kana ce kana ci da katon banza dan wani ne ashe dan wani dan gafurtaccen dan tsubbu ne ko wani dan boka ne Allah kiyaye to wannan abin da ya shahi au yarzuqahu walada ya arzuta ka da ba wanda zai iya wannan sai Allah wajibi ne mutum mai imani ya ɗauki wannan abu a matsayin aƙida aw ya'ti lahu bi rizqin ko kuma ka roƙi wani akan ya zo maka da arziki ce wani Allah ka arzuta ni yana yiwa ba zai yiwa duk wanda ka gani arziki Allah ne bashi ko da wani ya ɗora ka saman hanya da zaka iya samu shi sababi ne amma ko mutum nawa aka ɗora kare katsak sai ga an buɗe shagon miliyoyi kamala inda aka wasu ‘yan watanni kawai an kazo sai ga kanta malam wayan sai wasu kartuna ko na makamantan a ta dabaru ya kari da aka babu arzuta wa sai Allah da kaka nema a wajen kowa ka nema a wajen Allah aw ya'ti lahu bi rizqin aw yufarrija anhu shiddatan aw kurba ko ko kuma ka nema a wajen wani Allah cewa yufarrij ya yaye maka anhu shiddatan ya yaye maka wani abin da yake na tsanani au kurbatan ko kuma wani abin da yake na damuwa ka nema a wajen wani Allah wanda ka baya halatta baya halatta ka nema a wajen wani Allah malaci au nahwa zalika min al-umuri allati laysat fi qudrati al-makhluq an yaf'alaha au na hawi zalika ko wasu abubuwa makamantan wannan daga cikin al'amuran da laisat fi qudratil makhluq baya daga cikin iyawan halitta an ya fa'ala ya aikata ka ce baka arziki ko baka da ko kuma ya yayi maka damuwa babu wanda zai iya yayi maka damuwa sai Allah subhanahu wata'ala ba wanda zai arzuta ka da sai Allah arziki ba mai bara shi sai wa sai Allah wani yana ga ya taka tudun da an zo karshe kawai daga yanzu harakoki ne fata-fata Allah bai ba Allah shi ke yi za ka ka nema a wajen kowa ka nema a wajen Allah malice fa innahu yakunu bi kulli fi'lin min hadhihi al-af'ali mushrikan billahi al-azim ka sani in ka nemi waɗannan abubuwa ko ka rika kiran ya ya rasulullahi an izni ko ya rasulullahi farrij anni ko ya abdul qadir ko ya jilani ko ya wane ne Mali ce fa innahu ka sani cewa ya kone bi kulli fi'lin za mutum zai kasance da dukkan wani aiki da zai aikata min hadhihi al-af'al daga cikin waɗannan ayyuka da aka ambata anan idan ka yi shi ga wani Allah za ka zamanto mushrikan billahi al-azim za ka zamanto mushriki ga Allah subhanahu wata'ala ka sanya wa Allah abokin tarayya Mali ce shirkan akbara shirka babba la yaghfirullahu lahu illa an yatuba Allah baya gafarta maka sai dai ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala me yasa li qawlihi ta'ala fadar shi madaukakin sarki Allah ce inna Allah lalle Allah la yaghfiru baya gafarta an yushraka bihi agwama ya shi da wani a cikin bauta amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta kuma bayan abin da ke shirka liman yasha ga wanda Allah ya ga dama ومن يشرك بالله دك متمن دي شركا ga Allah faqad iftara haqiqa ya kagi isman zunubi aziman mai girma ka jayo wa kanka tashi hankali mai girma Allah kare mu daga kiran mutumin da yake cikin kabari ba iyawa babu wani wanda zai iya yi maka abin da Allah subhanahu wataala yake yi malaci amma ma yakunu fi imkanil makhluqi alhayy amma kaga abin da ya kasantu fi imkanil makhluq a cikin iyawan halitta alhayy rayayye yace fala ba'sa bi an yasta'ina bihi babu laihi ka nema a wajen wani zai iya yin kaza wani ina taimako mun da kaza wani mai komin kaza wani da Allah abu kaza nake so wani wata abu wani abu na neman dauki wanda dan adam yana iya yi rayayye amma da mutumin da zai sa kabari gaba yake roƙon shi a taimaka mishi da kaza yana yiwa ba zai yi ba au an min yake cewa misla misali an taqluba minhu an yu'inaka fi qada'i hajatin kaman ka nema akan ya taimaka maka wajen biyan bukata kaza inda wani kama mun wannan bahun mu dora saman moto misali kaga abin da yake fi maqduril bashar mutum zai iya yi wannan babu laifi au inqadhin ko kuma ya zamanto za a kubutar da wani min gharaqin daga dirmiya da ya a cikin ruwan Allah ku kamo shi kuna iyawa ku kamo shi wannan ba laifi bane ba aw hariqin ko kuma jama'a ku taimaka ku gobara ta tashi a kawo dauki a zuba kasa a zuba wane ne wa ma ila zalika aw ma siwa zalika ko abin da yake kamanceceniya da wannan ya'ani a cikin abin da dan adam yana iya yi a nema a wajen adam wannan ba laifi bane ba amma yanzu wani abubuwan da mali ambata mana a baya wa zai iya yin su wani ka warkar da mara lahiya na akwai wanda zai iya ban da Allah babu ko kuma wani dan uwanmu ya bace a maido shi kuma wani abubuwan duk ana yi fa ana yi da sunan ma malamta maganar ba maganar sihiri ba wannan bokanci kai tsaye ba yanzu duk mutum dan wani abin shi bace sai ya ce bari a je a je a duba a gani ya ne wani mutum fa anan zai duba me zai dubo ba abin da zai dubo maka sai hayaniya kuma an ɗora mutane ɗewa akan akan hayaniya saboda wani abu ne wanda yake ba wanda zai iya shi sai Allah eh ko kuma misali ka ce arzuta ka ko kuma ya baka da ko kuma ya yaye maka damuwa wani makamancin wannan wannan aiki ne wanda babu wanda zai iya shi sai Allah malici al-ayatu al-amiratu bi ibadatihi wal mubayyinatu ajaza al-ma'budati al-batila malin zai kama na ayoyi al'amiratu bi ibadati wanda suke umarni game da bautan Allah subhanahu wata'ala a bauta wa Allah shi kaɗai wal mubayyina kuma waɗannan ayoyin za su bayyana mana ajazal ma'abudatil batila kasawan ababen bauta na banza musu iyawa sai Allah malace haza waƙad aksar Allah fi kitabihi al-majid ya ce wannan kenan waƙad aksar Allah haƙiƙa Allah ya yawaita ambatawa fi kitabihil majid a cikin littafin shi mai daraja min al-ayati al-amirati bi ibadatihi daga ayoyi waɗanda suke umarni akan abauta wa Allah wal hasati alaiha wanda suke kwadaitarwa akan bautan Allah subhanahu wa ta'ala kama qala ta'ala kamar Allah ke cewa ya ayyuhan nas su'budu rabbakumul ladhi khalaqakum ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku wanda ya halicce ku wallazina min qablikum la'allakum tattaqun ubangijin da ya halicci waɗanda ma suka gabace ku in kun bauta mishi kun ɗayan tashi da bauta la'allakum tattaquna tabbas za ku samu taqawa za ku samu tsoron Allah subhanahu wataala me taqawa shine alittiqa ka sanya shamaki tsakaninka da azabar Allah subhanahu wataala ta hanyar me ta hanyar aikata ayyuka da zaka yi managarta kaga aya ɗaya wa qala ta'ala Allah yake cewa kuma wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kar ku hada shi da kowa sai Allah ya ce wa bil walidaini ihsana game da abin da ya shahi al walidain mahaifa uwaye Allah ya ce ina jan kunnanku ku zamanto masu kyautatawa ga mahaifanku ashe kaga matashiya na farko wa abudullah abauta wa Allah shi kadai sai ce wala tushriku bi shay'a kar ku hada Allah da kowa sai ce uwaye ku kyautata zuwa gare su ku yi musu hidima gurin iyayen da za ku iya wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ubangijinka ya zartar ya hukumta ada kenan Allah ta abudu cewa kar abauta wa kowa illa iyahu sai shi kadai wa bil walidain ihsana game da uwaye a kyautata zuwa gare su malice wa qala mubayyinan Allah ya, ya ambata yana mai bayyana ajza kasawar tilkal aliha waɗancan nan kan allolin waɗanda ba Allah ba wannan abubuwan na tarkace na hayaniya allati abadaha al-mushrikun wadda mushrikai suka rika bauta musu min an tajluba lahum naf'an cewa in dai da gaske ne wai su jayo muku wani abu wanda yake na amfani mana aw tadfa'a anhum burran ko kuma su tunkuɗe muku wani abin da yake na cutarwa ba shi wani adam yake nema duk wani alheri ya faɗo ko baka ba duk wani abu mara daɗi kuma ya tahi to waɗannan abin da kuke bauta wanda ba Allah ba su muku wannan mana su jayo alherin su tun kuɗe ɓanna ko ba daɗi bal wala tadfa'u an nafsiha mala ce bari waɗannan waɗanda ake kira wanda ba Allah ba wala tadfa'u bisu ma iyawa su tun kuɗe wannan abin an nafsiha a karan kansu da kansu musu tun kuɗe ma kansu za ga ana tula mai ƙasa kamar ya an kai shi matsayin Allah ko ba ka ba amma yanzu an yi zube kuma shi kenan shi da kansu bai iya tun kuɗe wa kanshi abin da babu daɗi malai ce fadlan an gairiha balantana ma fadlan barantana ma an gairiha su tun kuɗe ma wani mutumin da ya kasa ma kanshi ai ba zai iya maka ba ko ba ka ba ba wuce ya ce wanda ya ce zai baka riga ka dubi me ka dubi tauyen shi eh فضلا عن غيرها فقال تعالى الله كيتشوا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا wanda kuke kira waɗanda ba Allah ba kuke roƙonsu kuke nema su muku kaza su muku kaza Allah ce su taru gaba ɗayansu lan har abada ba za su iya halittar ƙuda ba ka ƙuda ne ashe duka ɗan mutuka nawa ne yake ya mutu ƙuda bisa iya yi ƙuda ba maganar halittan kaza halittan kaza halittan kaza halittan kaza ba lan ya zubaban Allah ce ba sa iya halittan ko da ƙuda walau ishtama'u lahu ko da sun haɗu don su yi ƙudan wane ya kawo ƙwarewar shi wane ma ana ga cewa ba wasa bane kai ma zo kai ma wane ba wasa bane kai ma zo ku haɗu gaba ɗaya ku yi ƙuda kun isa lan yakhluqu zubaban walau yastama'u lahu Allah ce kai ba ma magana su kuda ba wa in yaslubuhum zubabu shay'an inda kuda zai warce wani abu a tare da su la yastanqidhuhu minhu ba sa iya maido da wannan abin da kudan ya amsa daga wajen su eh gashi da abu ne dan kararrami amma me sai buwaye ka duk yanda kake jin cewa kai kaza ne Allah ce da'ufa talibu ya raunana shi wanda yake nema a wajen waɗannan wal maqlub da abin da ake neman da wanda yake neman da wanda ake nema a wajen shi gaba ɗaya sun raunana duka banza ne mutumin da zaka kiraya kana cewa ya ma kaza ya tunkuɗe ma kaza ya jaya maka amfani kaza Allah ya ce lan yakhluqu zubaban kuma sannan wa in yaslubuhum zubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu ko da kuda zai sabbaba musu wani abu to ba za su iya tsiratar da kansu ba daga wannan abu sai guda ɗauko wani abu ya kaya ɗora mashi yana ji yana gani guda shi kuma ana an ɗige ana ta mashi abubuwan da ake ma Allah ta haka bawa na Allah ya yarda da Allah haƙiƙanin yarda babu wanda yake yi ba wanda ake ma sai Allah subhanahu wata'ala malika ta wa qala mubayyinan Allah ya bayyana mana qarara annan naf'a wa burra cewa da amfanuwa da cutuwa biyadihi yana hannun Allah subhanahu wata'ala la biyadi ghairihi ba a hannun wani Allah yake ba duk abin da kaga ba daɗi ya zo daga Allah ne ibtida'an ka yarda wannan abu Allah ne kadarta cewa abu kazan nan zai zo ya faru sai ka huta maranka kuma ka san menene imtihan jarraba ka ne ubangiji subhanahu wata'ala yake amma ka iya rawa sai ku ta kewaye ku ta da wuri kuna zuwa kuna zanwa ka je tsubbu kaza a liƙo kaza ai wane ne wace ce a je wajen wane ne dukkan gama kuma sun sha nasu rabon eh an jajja abubuwa a hannunka rasha ce wane ya ce in bar ma Allah a baka bar ma Allah ba a baka bar ma Allah ba as-sabru inda inda sadmatil ula haƙurin da ake samun lada a kan shi abin da ya zo a karan hwari amma sai da ka gama jajenka kaf ka bi gari ko ina ana ta jaje aka ƙare sai daga to an bar mu Allah irin ta wanda shirwa ne ɗauki ɗan tsafan shi sama ya ce sadaka da ta yi ya san nuna dawa zai ba kai ma ka buga ka buga ka ta ko ina ka yi ka tabbatar da cewa ba yanda za a yi sai da ce to an bar ma Allah manzala sallallahu alaihi ya samu wata mata tana kuka gindin wani kabarin danta da ya rasu manzala da yazo wuce yake ce mata isbiri ki hakuri sai take cewa ilaika anni barni lam tusabbi musibati ba a jarrabe ka ba abin da aka jarrabe ni shi wallahi ya kyale ta sai da manzala ya wuce sai aka ce mata ke wanda kika yi da magana na manzala ne sallallahu alaihi wasallam sai ta ji da dadin mutuwa manzo babu yanzu ta turniyar ta me ta haɗi wa manzala sallallahu magana kama hanya ta ta iske manzala sallallahu ta ce wallahi ya rasulullah ban san wanda ya magana ba shi sa da mai da wannan magana sai manzala ce a ai as-sabr inda sarmatil ula ai tunda akai abun anan ma tuni na wuce wajen sallallahu alaihi wasallam haka kuma ke ma hakurin da zaki ki ya uri tun karan fari in kina so ki samu lada adalla anna an-naf'a wa burra bi yadihi la bi yadi ghairihi ka sani cewa da amfanarwa da ba daɗi duka a hannun Allah suke ba hannun wani Allah suke ba ka nema a wajen Allah kawai daga lokacin da ka ɗige ka hau hannun wasu mutane to Allah ka bar Allah kuma wannan shine ainu shirk shine haƙiƙanin abin da yake amsa sunan shirka ga Allah subhanahu wataala maimakon ka dangana Allah yake badawa sai ka nuna a akwai abubuwa da za a maka wanda su ne za su jayo maka wannan amfanin da a haɗa kai da 'yan tsubbu da bokaye daga mutane kullum sun kasa samun nutsuwa saboda sun bar Allah shi kuma yau an yi baka gobe so yake baka saboda an kama kai abin da kake akwai abin da kake badawa eh mana in ka zo dan wannan inda zaka yi shi ma yana so kullum ka rika zawwa da haka ba za a barka ba in wani ya an karama sai ya ce kai wa akwai wasu abubuwa akwai matsala ya gano maka ana bin ka ko kana da wani damuwa ko kaza ko kaza akwai wasu sayo ka gaba ko Allah ya jarrabe ka da wasu abubuwa ba daɗi a ce kuma haka za ku zo ku zauna wace muku ana zama haka nan sai kun tashi kun tsaya eh to duka waɗannan dubaru ne na ya zai a hauda ka sama wani abin da ba shi ba Allah kiyaye kuma abin da ya hatsari ba ma abin da yake na hannunka ba imaninka da za a ɗauke maka Allah kiyaye la bi yadi ghairihi ba a hannun wani wanda ba Allah ba yake yana hannun Allah gaba daya bi qawlihi Allah yake cewa wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska Allahu bi dhurrin idan Allah subhanahu wata'ala ya shahe ka ya jarrabe ka bi durrin da wani ba daɗi fala kashfa lahu illa huwa babu wanda isa yayi maka sai Allah sannan kuma wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi idan Allah ya nuhace ka da abin da yake wani alheri babu wanda ya isa mai da wannan alheri ce mu mu yarda ba an ji Allah kadarta magana ta rige ta kare jaffal qalam alqalamin da aka yi rubutun wannan ya bushe magana ta tabbata zaka to dan me zaka nema a wajen Allah dan me zaka zaka zaka tarkatu gaba daya da kuma zuwa ga wani Allah subhanahu wataala alhali duk wani abin da yake na amfani da abin da yake na ba dadi duka daga wajen Allah suke in Allah ya jarrabe ka da ba dadi ba wanda isa yayi maka inda duniya za ta haɗu gaba daya ba za ta iya yi maka ba zaka nema a wajen Allah yayi maka sannan kuma idan wani abu na alheri Allah kadarta zai same ka ba wanda isa ya hana sai ka tare taren da ake ashe ƙara maka hanyar ce ake ƙara gyara maka wanda za ta kai ka zuwa ga wannan alherin da Allah ya hayya maka nawa aka yi mutum ka ga a zahiri ka ga kamar damuwa ya shiga ya rasa kaza ya rasa kaza ya rasa kaza a shirin alherin Allah mushi tanadi kuma dalilin sababin sai ya rasa wannan inda zai samu wancan sai kuma nan kana ga cewa ka kulle mushi ita ashe cewa Allah ya bude mushi ita eh malai cewa akhbar Allah azza wa jalla aw subhanahu wa ta'ala Allah ya bada labari mai girma da buwaya annahu yubakkitu an-nasara ubangiji subhanahu wa ta'ala ya munana an-nasara ko kuma ka ce ya bayyana kuskuren nasara yubakkitu ya bayyana kuskuren nasara ko kuma ka ce ya tozartar da su ويوبخهم sannan kuma ya walakantar da su ala ibadatihim lil masih game da bautan da suka yi wa almasih ibn maryam kaga annabi Allah ne annabi Isa alayhi salatu wassalam mu yanzu anan duk mutumin da zai wani aiki na ibada in ya jingina da wani abin da ake ga cewa wani abu ne mai kyau sai tsammanin cewa kyawun abin da ya jingina a gare shi zai halatta mishi wannan aikin da yake haka ne ko mutum ya aikata aiki na shirka in ya jingin da manzala sallallahu alaihi sai ya nuna cewa kaman jinginuwan shi da manzala zai halatta mishi wannan abu hali ba haka nan bane ba ba a kira kowa sai Allah idan ka kirawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin da Allah kawai ke kira shirka kai ga Allah to su ne suwa waɗannan mutanen kaga annabi Isa annabin Allah ne amma Allah sai ya zarge su ya wabbaka su ya ya zarge su akan bautan da suka yi wa almasih Allah ya ce wa iz qala Allahu ya isa ibn maryama tina musu lokacin da ko ba su labari lokacin da Allah zai ce ya isa dan maryam a anta qulta lin nasi yazu annabi isa kai ne ka faɗa wa mutane cewa ittakhizuni su riƙe ka wa ummiya da mahaifiyarka ilahaini abun bauta guda biyu min dunillahi kuma bayan Allah annabi isa kai ka faɗi musu haka me zai ce qala subhanak yana bude baki ce tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah ma ya kunu li ai ma ya hukuli bai cancanta a gare ni ban ni da wannan dawar ban ni da wannan an aqula ma laysa li bi haqq in faɗi abin da ban da haƙi kai shi ashe Allah shi kaɗai yake duk wanda zai haɗa Allah da wani ya faɗi abin da bai yi da gaskiya a kai ya Allah in kuntu qultu faqad alimta Allah in ni na faɗi musu cewa ni ɗayan alloli uku ne Allah ka sani in kuntu qultuhu faqad alimta inni la wadi mus Allah ka sani ta'lamu ma fi nafsi Allah ka san abin da yake raina wala a'lamu ma fi nafsika ban san abin da ke tare da zatinka ba innaka anta allamul ghuyub ya ubangiji kai ne allamul ghuyub masanin ababen da suke fake abinda ba a hili ba ba a karara ba abinda yake boye Allah kadai san shi kaga ashe wanda za su ce annabi Isa Allah ne ko ɗayan alloli guda uku ne da duk irin abin da za su yi na kaiwa da kawowa na ya za su batar da al'ummar musulmi wallah aikin maza suke yi innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratun thumma yughlabun wal ladina kafaru ila jahannama yuhsharun waɗanda suke kafure suna ba da dukiya tsababa liyudillu an sabilillah saboda su batar daga daga tafarkin Allah an yi ada kuma ana cikin yi har a yanzu Allah tsarewa kowa imanin shi amma ka duba yadda zaka ga gidaje daban-daban da aka yi na da'awa na tansir ya za a mai da mutane kristanci addinin nasara ko ba ka ba garuruwa nawa na muka tashi ba garin akwai gidan almasihu ake cewa wani sharerin waje ne ana ta abubuwa kuma har yanzu wurin yana nan haka zaka samu a cikin wurare daban-daban amma wa ya'aba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-mushrikuna Allah ya ki duk yanda za a kai a kawo ai ta zuba dukiyar ai ta agazawa ai ta wane ne suna dan a matsayin su na musulmin su labarin wani wasu wasu wasu hula ne yake badawa ni ba hula ce ne fa kar wani hula ce an sare shi aka gama yi musu abin da za a musu na ya za su kuma nasaranci yanzu an zo ƙarshen misiyon ta zo ƙarshe an tara mutane an yi biki an nuna waɗannan duk sun koma kaza sai ake tambayar shugaban nasu yanzu mi suke so a musu kamar tun da yanzu sun tahiya ɗaya ce mi suke so a musu sai ya ce su yanzu so suke a biya musu kuɗin aiki hajji yana ga yayi nasara an samu wani duk ashe halas sun an aka addininsu so suke biya musu kudin aiki haji to wannan addini wanda ba na musulunci ba ba addini ba ne ba wanda babu wani shakka akan wannan ka daman da zaka je kai irin naka addini amma dai ka tilasta mana mu yarda cewa wai shi ma a wannan addini ne da za a yi bauta Allah a yau a mu mu yarda saboda duk wani wanda zai zai ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin kafiri ne kuma Allah ya kafirtar da su da nassin alqur'ani mai girma ba wanda isai wanke su magana Allah ita ce gaskiya wal asdaqu min Allah haditha wal asdaqu min Allah qila ba wanda yake Allah gaskiyar zance laqad kafara allazina haqiqa kafara allazina qalu sun kafirta waɗanda suka ce inna Allah salisu salasa Allah ɗaya uku Allah ta sun kafirta shi kenan kawai kai don kai ne mai son zaman lahiya ko wani makamancin wannan aƙida ka ta lalace ce a ai alallaba ta ba alallaba da za a yi ba inda kuma za a ta yi kawai wanda ba musulmi ba bai yarda da manzon Allah ba kawai kahuri ne in za mu yi mu'amalar mu na duniya da shi mu mu'amalar mu na duniya amma haraka addini kawai kahuri ne laqad kafara allazina qalu inna Allah salisu salasa Allah ta sun kafarta shin Allah anan yake cewa annabi Isa kai kace ma mutane su bauta maka da kai da mahaifiyarka ku zamanto alloli guda biyu kuma bayan Allah annabi isa ce subhanaka tsarkiya tabbata a gare kai Allah baya halatta a gare ni in zo in faɗi wannan magana Allah kuma in na faɗi ka sani mu tabbasa annabi isa bai faɗi ba annabi isa alayhi salatu wasalam magana ma ta farko da ya fare a duniya me ce qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya yace ni bawan Allah ne ashe bawan Allah ne shi ba Allah bane kuma ka duba wafd wafd da hijirar aka ila habasha shine jashi da yake na gasken ne a lokacin yace yace abinda Ja'far ya ambata da bayanin da musulmi suka yi yace wallahi da bayanin da Annabi Isa ya kaman ka tsaga kara bayani na iri daya Ja'far ya zo karanta harkar suratu suratu Maryam sai ga najashi na kuka karshe me musulunta yi da yake da gaske suke kuma an bada labari wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismihi Ahmad amma su yanzu me suka mursisi ne ake an ki ba imani Wadaka annabi Isa alaihi salatu wassalam zai yi bara'a ga dukkan wani mutum wanda ya kasance ya gwama ya shi da Ubangiji a cikin bauta. Kuma wajibi ne mutum ya tsare imanin shi, ya tsare addinin shi. Akwai mutane za ka ga da sunan boko ko da sunan neman duniya idan su yari duniya kawai suke nema ba ruwansu bisa tantancewa. Yana gama kaman ya yi damashi ya ya cakudu da su in kamar wani abu ne wanda yake ba wani ba wani matsala bane dole ne ka kiyaye addinin ka shine abu na farko da yake wajibi ka kiyaye shi a cikin rayuwar ka kaf wani kasuwancin ka wani aikin ka wani wane ne duk wani abu ne wanda zai zo a burbuɗi na rayuwa amma girgam in rayuwa shine ɗayanta Allah subhanahu wataala a cikin bauta ko kai ko iyanka kakka ɗora sama abin da la'alla in ba hankali ba za su iya rikidewa ko kuma alal aqal su riga cewa ai a ba kowa dama yana shi an ba kowa dama yana shi amma dai duk wanda ba musulunci yake yi ba kafiri inna dina inda Allah al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan lallace falan yuqbala minhu waɗannan bayanai da a cikin Qur'ani suke babu ranar fasawa sai annabi Isa alaihi salatu wassalam yake ƙara cewa ubangiji ma qultu lahum illa ma amartani bi Allah ban faɗi musu komai ba sai abin da ka umarce ni da shi kamar an ce me aka umarce ka da shi ani abudullaha rabbi ku bauta wa Allah ubangiji na wa rabbakum kuma shine ubangijin ku dani da ku duka bauta ne za mu yi ga Allah subhanahu wataala annabi isa ce wa kuntu alaihim shahidan ya Allah na kasance mai shaida akan su ma dumtu fihim a lokacin da nake tare da su falamma tawaffaitani bayan ka amshi raina ko ko bayan ka tahi da ni sama kunta antar raqiba alaihim Allah kai kake lura da su da kula da su da kaza da kaza da komai da komai wa anta ala kulli shay'in shahid Allah kai ne mai shaida akan komai kenan ni na isar da sako na ani ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku wannan shine sakon annabi Isa alaihi salatu wassalam zuwa ga al'ummar shi in suka yi imani da wannan to zangon manzala sallallahu alaihi wasallam kuma mi za su yi za su yi imani da manzala sallallahu alaihi wasallam manzala ke cewa la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun babu wani ba yahudi ko wani ba nasari da zai ji labari na yakin imani da ni yace face wannan mutumin zai mutu a matsayin kafiri musulunci kawai shi addini duk abin da ba shi ba a yanzu kafirci ne kafirci ne ga Allah subhanahu wata'ala ko da Allah addini iya da alkutubu samawi au alkitabu samawi ko da iya da littafi daga sama misali at-taura injila zabura sufi ibrahim to a yanzu aiki ya takaita ne akan alqur'ani mai girma da bayan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yi malaka cewa fanzuru ya ku bayan Allah ku yi dubi kaifa yatabarra'ul masihu yanda annabi annabi Isa alaihi salatu wassalam yake bara'a yake baram-baram min ubadihi an-nasara game da masu bauta mushi wanda suke nasarawa baram-baram zai da su ba shi ba su wa yaqulu yana cewa ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum ba abin da na faɗi musu Allah sai abin da ka umarce da shi su bauta wa Allah ubangiji na ubangijin su wallahu ya'lamu anna al-masiha lam ya'mur bi ibadatihi Allah subhanahu wataala ya sani cewa annabi Isa bai yi umarni akan abota mushi ba cewa abota wa annabi Isa annabi Isa bai yi umarni da wannan ba abota mushi ba ya yi umarni akan abota wa abota wa Allah sannan wala yarda bizalika annabi Isa bai yarda da wannan abubuwa kwata kwata walakin yuridu Allah min hadhihi al-ayat an yubayyana lin-nasi anna ibadata al-masih alladhi huwa min al-anbiya'i al-mursalina la tajuzu Allah ya ambata mana waɗannan abubuwa saboda Allah ya bayyana mana cewa ko a bayyana wa mutane cewa anna ibadatal masihi mutumin da zai bige yana bauta wa annabi Isa allazi huwa wanda annabi Isa nan min al-anbiya mursalin iya daga cikin annabawa manzanni kuma daga cikin ma ulul azmi Allah ya bayyana mana cewa wannan bauta ga annabi Isa la tajuzu baya halatta bal malai ce bari ma waya kunu shirkan bauta wa annabi isa shirka ne ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah kaɗai ke bautawa fa kaifa bi ibadati ghairihi min al-awliya'i wa min al-ashjar to ina ga bauta wani da ba annabi isan ba duk da irin darajar da yake da annabi ne manzo ne iya cikin ulul azmi min rusuli amma Allah ce duk wanda ya bauta mashi ya bar Allah wannan mutumin ya kafarta to ina ga wanda yazo yake bauta wani waliyi wa min al-ashjar ko wanda yazo yake bauta wa wasu itace wa min al wa min al min madha wa min al-ghiran wal wal kuhuf ko ko mutumin da zai zo ya rika bauta wa wasu ababe na abin da ya shahi me ake kira shi da suna kaf rami ko kuma wasu awwar suke da alaka da duwatsu dutse kaza dutse kaza ghiran duka waɗannan abubuwa kaga ba sa halatta idan aka ce wanda ya bauta wa annabi Isa yayi shirka ga Allah ina ga wanda ya dauki wani mutum wanda ba ba, ba annabi ba ba manzo ba ba kaza ba ko kuma wani dauki icce ko mutum ya dauki wani alghiran wani kaso daga cikin duwatsu ko abin da ya shafi wani kogo mutum ya rika bauta mishi su ko mutane dole sai an seta su akan addini yanzu ko garu hira kogon hira da garu saur irin abubuwan da ake na ba daidai ba a wannan wuraren suna da yawa sai aje a rika shaho ana shaho albarka ake nema a jika a rika ayi kaza albarka ake nema a samu wasu abu a jika albarka ake nema wanda abubuwa ne waɗanda ma anzalallahu bi zalika min sultan mutum ya ta aikin hajji maimakon ya je abin da ya kamata ga abin da ayoyi da hadisi suka bayani amma ya je shiga wani abin da ba malik ke cewa alam yasma haula idalluna qaul allah mukhatiban li sayyidil alamin wai alam yasma shi waɗannan mutanen ba su ji ba waɗannan mutanen adalluna batattu ba su ji fadar Allah subhanahu wataala ba yana mai bayani ga shugaban talikai gaba ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Allah yake cewa wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya jarrabe ka da ba dadi ba wanda isa yayi maka sai Allah idan ka faɗi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka to ina ga wani kowa ne kowa ne yace fa idza kana dhurrun nazilu bir rasuli idan zaman to cutarwa ko cuta wartasabka akan manzo la yastati'u an yadfa'ahu manzan bayya iya kare ma kanshi wannan yace fa kaifa yastati'ur rasul ya za ai wannan manzo ya iya yake cewa wa aula man man huwa dunahu an yadfa'a burran nazala bi ghairihi yace balantana ma wani wanda ba shi ba wa aula balantana ma man huwa dunahu wanda yake kasa da manzan ai daga ce manzo a karan kanshi barantana kuma da ke kasa da manzan aka ce manzan ma bayya iyawa an yadfa'a burran ya kawar da wani ba daɗi nazala bi ghairihi wanda ya safkar ma wani shi to ina ga wanda ba annabin ba min babi aula kaga ashe kawai ne tatarniya ce idan Allah ya kawar da wannan akan haƙƙin manzon Allah ya ce wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu to waye wani mutumin da zai takama da ilimi ko tsoron Allah wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu to shi ma an ce baya yi barantana kai kuma malamin ka kenan sai ka san da zaka yi shi da shige shi eh babu shi malace fa inna fa in kana durru nazil bir rasul la yastati'u an yadfa'ahu fa kayfa yastati'u ar-rasul wa aula man huwa dunahu an yadfa'a durran nazala bi ghayrihi malace alam yasma haula'i qawla Allah ta'ala wai shin waɗannan mutanen ba su ji fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ba wala ya amurakum ba inda Allah ya umarce ku an tattakhizul mala'ikata ku riƙi mala'iku, wannan biyina da annabawa, arbaban ababen bauta kuma bayan Allah, ba inda Allah umarci ku da wannan. Allah ya ce, Yau, a ya amurukun bilkufuri, yanzu kuma Allah zai umarce ku da kafirci, ashe riƙan mala'ika da annabi abin bauta kuma bayan Allah kafirci ne. To idan ma mala'ika bai samu shiga ba, annabi bai samu shiga ba, to ina ga wani wani ba su ba, in babu aula, Allah ce a ya amurkun bil kufri ba da iz antum muslimun Allah zai umarce ku da kafirci bayan ku musulunta a ce kuma ku komo ku rika ma annabi kaza alhali abin na haƙƙin Allah ne waɗannan abubuwa duka wajibi ne mutum ya tsaya tsabtace ayyukan shi game da waɗannan abubuwa malaka ce alam yan'a shin Allah bai yi bai yi bayani ba ko ka ce rarauka alal yahudi akan yahuda wannan nasara da nasarawa me aka afkami Allah ya musu bayani Allah ya musu rarauka ya ja kunnansu ya musu kashedi shine yan'a Allah ya musu kashedi bittikhadhihim ahbarahum a lokacin da suka riki ahbarahum malamansu wa ruhbanahum da masu bautansu arbaban min dunillahi ababen bauta koma bayan Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya ja kunnan waɗannan mutanen can dan me suka yi haka kaga malami ne mai bauta ne ana ga cewa iya da wani matsayi na daban Allah yake cewa ittakhadhu ahbarahum sirriki malamansu alhibru wa ruhbanahum da masu bautansu arrahib sirriki su mi arbaban ababen bauta min dunillahi koma bayan Allah wal masih ibn maryama haka kuma sirriki annabi Isa dan maryam shi ma a matsayin abin bauta kuma bayan Allah Allah ce mu fa wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida ba mu umurce su da wani abu ba sai dan su ɗayanta bauta zuwa ga ilahan abun bauta wa'idan ɗaya ɗaya wanda shine Allah la ilaha illa huwa babu wani abun bauta bisa ka cancanta sai shi subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah duk wani abin da ke a haɗa Allah da wani a Allah tsafata daga wannan amma yushrikun game da gwamaye Allah da suke yi da wani wajen bauta wannan wanda za ka haɗa Allah da shi ko mala'ika ne ko annabi ne ko wane ne Allah baya yarda da wannan kuma wannan shi ne shirka babba ashe duk wanda yake ji da malamtar shi da shi da kanshi kuma tsakanin shi da ubangijin shi idan kana ga cewa kai dan ajin tubarkalla ne wannan kuma gobe kiyama isa ta bayyana amma ba ka zo ka sa mutane ba su bige su ta maka abubuwan da ake ma Allah sa mutane kana faɗi musu falalanka falalan gidanku falalan babanka falalan wane ne wannan baya halatta wannan ba addini bane ba kuma shi yake kai mutane zuwa ga me ittikhadul ahbar war ruhban arbab min dunillah shi zai kai mutane zuwa ga rikan wannan malaman a matsayin cewa su ma wani abu ne na daban kuma bayan Allah subhanahu wataala aikin iblis ne iya na iyaye ko ba fasa zai ba shaidan ya za a yi batar da mutum shirka kuma ita ce lamba ta farko yau ka duba ganin da mutane da suka bige da sunan shehunta da sunan wane ne da malamta da wane ne ana mutane abubuwan da ake ma Allah ko da sunan sarauta ko da makamancin wannan mutum sai ya hudu hulan shi zai fi ƙasa don mewa yayi na Allah ya aiko da wannan babu ko gurfana da ake gaban sarakai da sauransu duka bai halatta bai halatta ba rashin sanin kima shi bane ko rashin ka duba kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani mahaluki kamar shi amma sahabbai ba samu shi saboda ne saboda ba shi karantar da su ba bai karantar da su haka nan ba ka dubi dalilai na addini suke magana akan musafaha ku gaisa da mutum da irin ladan da za ku samu kai manzalla ba ho wani mutum ba haka yara kankana a saman titi suna wasa mazala gaisa yake da su a kai ka zo ka yi rukun ka yi ƙeƙam dole wanda duk wanda zai gaisa sai ya maka wani nau'i na inhina wannan baya halatta Allah kiyaye nan ya kamata insha Allah ta'ala mu daka wannan abubuwa ne waɗanda suke wajibi ne mutum musulmi ya zaman to bawa ga Allah Allah kawai kake bauta ma amma daga lokacin da ka ɗauki wani ka bashi haƙƙin Allah ka ɗauki wani ka bashi haƙƙin Allah to ka gama yawo Allah shirya da makarantar da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma ighfir lana waghfir li aba'ina Allahumma aslihna wa aslih dhurriyyatana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله